بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 20 ga watan safar ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 20 ga watan Nuwamba shekara ta 2016 wannan shi ne kasan na 86 85 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al-bagawi allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda al'imam al-bagawi yake tattaro mana ayoyin alkur'ani da hadisan annabi da suke magana dangane da abin da ya shafi imani yake sharhin waɗannan nassoshi na alkur'ani da hadisi da asarai da fatoyi na manya-manyan malaman musulunci allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi mun karanta hadisin abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan alkaba'ir a inda muka ji hadisin annabi inda annabi yake jan kunnen al'umma da nisar da su da kuma an karar da su dangane da abubuwa guda bakwai waɗanda suke hallakar da bawa duniya da lahira dukkanin waɗannan abubuwa guda bakwai da za ka kalle su za ka ga abubuwa ne wanda zuciyar ɗan adam ke sha'awansu yana jin daɗin mu'amalantansu saboda shaɗan ya riga ya kasa ya tsare a cikinsu kuma ya rantsuwan sai ya amfani da su wajen kai bawa wuta da lokacin da annabi ya tattara sahabbai ya yi masu wannan jawabi sai suka yi mai tambaya da cewa ya rasulallah waɗannan abubuwa guda bakwai wanne da wanne ne a cikinsu kai mana bayani ba mu san su ba annabi ya ce na farko shirka na biyu sihiri na uku kisan kai na hudu cin riba na biyar cin dukiyar maraya na shida tserewa a fagen fama na bakwai yi wa mutanen kirki kazafi to sanda mu karanta wannan hadisi mun zo mun yi sharhi dangane da me yake nufi da shirka sannan hukuncin kisan kai da hadarin da ke cikin al'amarin kisan kai da abin da a yau aka kirkiro da sunan konan bakin wake duk waɗannan abubuwa mun tattauna bayani a kansu kuma mun bayyana irin hadarin da duk mutumin da ya samu kanshi a ciki zai samu tsakanin shi da mahalicin shi haka abin da ya shafi sihiri to muna kan tattauna bayani dangane da abin da ya shafi riba a inda mala ya kawo mana hadisan annabi masu yawa da kuma fassarorin malaman farko dangane da hadarin da riba take tattare da shi akwai hadisin annabi da muka karanta inda annabi ya bayyana ukuban da za a yi mamecin riba a rayuwar barzahu za a saka shi ne a cikin wani kogi na jini yana iyo ana jifan shi da dutse wannan hadari ne babba kuma abu ne mai tsoratar da duk wani mai imani cewa a lokacin da mai cin ruba ya mutu a cikin kabarin shi to fa ya san ga irin azaban da annabi ya bayyana za a yi mashi sannan a cikin hadisi annabi yake cewa ruban nan tana da ƙofofi ƙofofi har saba'in da uku sassauƙan ƙofa na bala'i da ruba ta tattara shine mutum ya je ya zake ma'uwar shi ma'anan wannan da mutum ya ci ruba gare ya kwantar da uwar shi ya sadu da ita wannan shine mafi sauki da ki ci ruba gare ki kwanta ubanki mahaifi ya lalata da ke wannan shine adna kofan musiba da riba take tattare da shi har ila yau a cikin hadisi mun karanta annabi ya tsine ma mai cin riba albarka da shaida da mai rubutu da duk wanda ya sa baki ko ya sa hannu ta kowane irin gudunmawa aka cin riba annabi ya la'anci masu wannan aikin kinan riba abu ne wanda yake tattare da haɗari to kamar yadda muka ji akwai ribal fadli akwai kuma riban nasi'a ita riban nan salo-salo ce riban nan fanni-fanni ce riban nan iri-iri ne shi yasa akwai ɗaya daga cikin nau'in riba wanda da yawa daga cikin mutane a yau sun fada ciki kuma suna mu'amala da wannan sana'a kowannan mu'amala da ke tattare da riba ba tare da sun san hukuncin Allah akan wannan abin da suke yi ba wannan al'amari shine ribal masarif riban banki ko abin da suke ce ma fawaidul bunuk fa'idan da ake samu sakamakon ajiya a banki abin da suke kira da suna interest duk waɗannan abubuwa ne wanda yake haramun ne to amma ba ka buɗe baki kawai ka yi isdarar fatwa da cewa abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne sai in ya zama akwai dalili da hujja tabbatacce daga Allah da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa wannan al'amari na riba da yake shiga cikin dukiyoyin mutane sakamakon ajiyan da suke a bankuna musamman waɗanda suke da savings account ko kuma waɗanda suke da fixed deposit da suke a bankuna to riba yana shigowa cikin abubuwan da suke adanawa kuma mafi yawancinsu suna sane domin za ka riga ganin ƙari a cikin dukiyanka akwai asusu asusu mabambanta wanda riba yake shiga irin waɗannan ma'ajiya na waɗanda suke ajiya a banki ta amma ya lalasaf akwai mutanen da su ba abin da ya dame su duk abin da su gani ɗauka kawai za su yi su je su yi mu'amala su yi amfanin su ne da kullum da wannan dukiya ba tare da sun binciki hukuncin Allah akan wannan dukiyar ba to akwai haɗari a rayuwar musulmin da ya samu kanshi a haka ta ma babban abin ta kai ci shine a wani lokacin zaka ji wasu daga cikin malamai suna buɗe baki suna yin fatoyi da ke cewa wannan abin da ake samu a sakamakon ajiya a banki to wannan halal ne babu matsala mutum zai iya ɗauka ya amfani da shi wannan ya sa a wannan gaba da muke bayani dangane da haɗarin riba da ya zo a cikin wannan hadisi na annabi muga dacewan mai bayani dangane da ribal masarif ko abin da suke kira da fawa'idul bunuk ko ribal bunuk ko ribal bank duk abin da ma suka kira shi da shi to za mu tattauna wannan da tsokacin da malaman musulunci suka yi da tarin nassoshi da suka bayar dangane da bayyana haramcin wannan al'amarin da farin farko dai laƙar ishna fi zamanin سمعنا فيه فتاوى خاطئة وآراء شاذة فيها محادة لله ورسوله a wannan zamani da muke rayuwa zamani ne wanda yake cike da haɗurra ba don komi ba sai don irin abin da a yau ake kallo da cewa wai an samu ci gaban zamani sannan zamani ne wanda yake dab da gurgusowan kiyama kamar yadda annabi ya bayyana da cewa idan kiyama ta yi dab to za a yi ta samun rudani ire-iren waɗannan za su rika tasowa to a irin wannan zamani da muke rayuwa ne sami'ina fihi fatawa khati'a muke ji ana yawo da wasu fatawowi waɗanda kai tsaye waɗannan fatawoyi kuskure ne wa'ara sannan ake yawo da wasu ra'ayoyi shadda wanda suka saba da asalin ra'ayoyin da ƙwararru amintattu nagartattun malamai suke a kai fiha idan ka kalli waɗannan fatawowi da waɗannan ra'ayoyi kai tsaye za ka same su muhaddatun lillahi wal rasulihi suna karo da adawa da murkushe abin da ya zo daga Allah kuma ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan fatoyi suke yi kuma malaman da suke faɗin waɗannan fatoyin ko damuwa ma ba sa yi minha daga cikin ire-iren waɗannan fatoyi akwai alƙaulo bi jawazi ribal bunuk za ka ji wasu daga cikin malamai a jami'o'i wasu malamai a masallate suna karantarwa wasu suna hawa kan dururruka da mimbarorin wa'azuzzuka suna ba da fatawan halaccin cin riba da ake samu sakamakon ajiya a cikin banki ma zuhurin riba zuhurun bayyanan tare da cewa riba ta bayyana ƙarar a fili a cikin irin wannan mu'amala bayyanan da babu wani wanda yake da buƙatan a mai bayani wanda shi da ganin shi zai ga cewa lallai akwai abin da ya ƙaru a cikin dukiyan shi wanda ba nashi ba wa wuduhahu sannan al'amarin ya bayyana fi hazihil mu'amalat a cikin waɗannan mu'amalolin da ake yi da bankuna wuduhu shamsi fi rabi'atin nahari bayyanan da ya kai ga yanda rana take takewa a tsaka kafin zawali ai ba abin da rana ba ta haskawa inda idanka yana da lafiya ba kana gani dishi-dishi garara-garara ba ne duk abin da ke duniyan nan za ka iya ganin shi inda lafiya laukake to haka al'amarin wannan riba na banki yake dukkanin mutumin da yake da rabo koya yake a cikin wannan addini musamman wanda yake da kaso na ilimi da fahimta da kuma tsoron Allah ya san wannan abin da ke karuwa a cikin dukiyoyin da ake adanawa a cikin bankuna to wannan riba ne tare da ما أن الله تعالى حرم الربا بنصوص قطعية الثبوت tare da kuma ga nassoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma inda allah maɗaukin sarki kai tsaye ya haramta riba nassoshi ne ga su birjik wanda sun tabbata qata'iyyatu dilala sannan kuma waɗannan nassoshi na alkur'ani da sunna abin da suke karantarwa shine lallai al'amarin riba al'amari ne mai hadari kuma haramun ne min ha ƙauluhu subhanahu wa ta'ala daga cikin waɗannan nassoshin da tabbatattu ne kuma abin da suke karantarwa kai tsaye ne muhukami ne fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ko fa ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya kira ka in dai kai mai imani ne da cewa ka ji tsoron Allah cikin duk abin da kake yi sai Allah madaukakin sarki ya umarce ka da cewa wadaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin duk abin da ya saura na mu'amalan da kuka kulla a baya kafin saukan wannan ayar sai zama hudda ce ko harka ce wacce take tattare da riba to daga jin wannan umarni a yau to wancan harkan Allah ya soke ta to kubatta an shirya za a kawo maka riba sakamakon bashi da ruwa da ka bayar ko sakamakon nau'ukan ciniki wanda riba yake shiga cikinsu wanda kuka kulla da abokan hudanka to sai ka ji wannan ayar to Allah maɗaukin sarki yana cewa ka ji tsoron Allah in kai mumini ne wannan hudan ka datse ta nan take wannan riban ka ɗauke ta ka maida ma mai wannan kuɗin ka ce Allah ya hana fa in lam taf'alu idan kuka yi ƙememe kuka yi ƙema da gas kuka yi fimfiris kuka shafa ma idon ku toka kuka ƙi ku ji wannan umarni na Allah to fa'adano bi harbin minallahi wa rasulihi da ku sani Allah maɗaukin sarki yana shelanta muku yaƙi fito na fito aran gama tsakaninku da shi Allah da ko manzan shi duk wanda zai iya to fito fage Allah maɗaukin sarki yana jiran shi kuma wannan yaƙin Allah maɗaukin sarki yana shelanta shi ne ga waɗanda suke cin riba ko suke bayar da riba tare da an yi masu wa'azi su bari amma sun ƙi su bari yana daga cikin bayanan da malamai suke bayyana haɗarin riba kaga ko zina allah maɗaukin sarki bai ce mazinata a fito-fito na fito tsakaninsu da allah ba sai da aka faɗi horon da za a yi masu haka mashaya giya haka 'yan luwaɗi haka waɗanda suke bid'a ko shirka allah maɗaukin sarki bai shelanta yin yaƙi da su ya fito su fito ba amma saboda haɗarin riba sai Allah maɗaukin sarki ce shi da kanshi ne da kuma annabin shi za su yaƙi dimme cin riba tare da cewa duk da girman haɗarin riba Allah maɗaukakin sarki bai bayyana haddi da za a yi mai cin ba sai dai Allah maɗaukin sarki ya tsine ma riba albarka sannan duk dukiyan da riba ke shiga ciki Allah maɗaukin sarki ya jimke albarkan da ake zubawa a cikin irin wannan dukiya da kuma irin wannan hudda na kasuwanci yasa Allah maɗaukin sarki ya ce ku bar wannan riban in dai ku masu imani ne da gaske amma in kun ƙi to ku shirya fito na fito da Allah kuma ku shirya fito na fito da manzon Allah amma dai wa in tubtum da za ku tuba falakum ru'usu amwalikum iyakan tsuron kuɗinku za ku karɓa abin da ya ƙaru Allah ya ce ka ku karɓe shi la tazlimuna wala tuzlamuna kakwai zalunci kuma ba za a zalunce ku ba an gane wannan da kyau ku kenan duk wata mu'amala ta riba zalunci ce saboda ga karkai zalunci ka ansa dukiyan wani kai kuma kakka bari a zalunce ka ka bayar sakamakon irin wannan hudda da Allah maɗaukin sarki ya haramta waɗannan awoyi guda biyu sun zuwa cikin sotul bakara aya ta 278 da ta 279 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ragima hazal wa'idi shadid tare da irin wannan narkon ukuba da azaba mai tsanani da Allah maɗaukin sarki ke jan kunnin jama'an da ke mu'amala da riba faƙar kharaja alal umma man aftaha bi jawaz ribal bunuk kwatsam sai aka samu cikin al'umman musulmi mutumin da ke iya shafa ma idan shi toka ya tinkari waɗannan nassoshi yana baiwa al'umman annabi fatawa da halaccin irin wannan mu'amala da kuma haramcin cin irin wannan kuɗi na riba wanda ake samu sakamakon hudda da banki dona wajilin au khawfin min malikil muluk ba tare da wani firgici ko wani irin tsoro da shakka dangane da mamallakin sarakuna shine Allah ba ma'ana ba tsoro ba kunya ba komi sai ga malami ya bude baki yana cewa ta'ammali da riba irin wannan ba wani matsala aw khashyatin min azabillah kuma irin waɗannan malamai ko firgici ma bai samun su sakamakon irin waɗannan fatoyi da suke bayarwa na irin abin da Allah maɗaukin sarki ya shirya ma duk mai cin riba aw rahabatun min harbin adana al'adana bi Allah kuma ba sa razana da wannan yakin da Allah maɗaukin sarki ya ba da shela ga maciya riba da masu ba da riba cewa fa ya fito su fito irin malaman da ke irin waɗannan fatoyi ba sa razana ba sa firgita ba sa tsorata gabansu dai faɗi ya masa ɗar dangane da irin abubuwan da suke furtawa dangane da shi al'amarin riban mahala ya ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga fatawa fatawa tana da haɗari fatawa ba ana yin ta ne ga abin da kai ka gamsu ba ba ana yin fatawa ne ga abin da kai kake so ba ko kai fatawa ga abin da kai baka so ana yin fatawa ne ga abin da ya daidai da abin da Allah kaɗai yake so ana yin fatawa ne ga abin da ya daidai da yadda al'umman annabi za su bauta ma Allah kamar yadda Allah maɗaukin sarki ke bukatansu da su bauta mashi fatawa ba sarrai ba ne fatawa ba ganin dama ba ne fatawa ba ra'ayi ba ne fatawa ba sha'awa ba ce ina fatan mun gano wannan da kyau da wannan ne babban malami al'imam ibn al-qayyim al-jauziya a cikin littafin shi mai suna ilamul muwakka'ina an rabbil alamina a jiz'i na hudu shafi na ɗari biyu da sha ɗaya littafi ne ibn al-qayyim ya rubuta mujalladi biyu jiz'i hudu yana mai jan kunnun malamai shugabannin addini masu fatoyi da cewa su sani duk abin da suke buɗe baki suke faɗi na fatwa to kamar sa hannu ne a madadin Allah to ko su shiga tetayinsu duk abin da za ka ce halal ko ka ce haram ka sani yanzu ba kana magana ne a madadin Allah in ya zama kai ma Allah ƙarya to ba ka da sakamako sai wuta domin yi ma Allah ƙarya ya ɗaran mashirka zunubi an gano wannan da kyau ku domin yadda Allah ya ce duk wanda ya shirka zai sa shi a wuta to haka duk wanda ya ma Allah ƙarya Allah maɗaukin sarki ya yi alkawari lallai zai sa shi a wuta kisa dangane da fatoyi da malamai suke bayarwa ba tare da lissafi ba wannan malami ibn al-qayyim a cikin wannan littafi yake cewa la yajuzul amalu wal ifta'i fi dinillahi bitashahhi wat tahyir wa muwafaqati al-gharad bai halatta kawai mutum ya zo ya aiki da fatawa ko kuma shi malamin ya ba da fatawa a cikin addinin Allah da kadai abin da ranka ke sha'awa ko abin da ka zaɓa cikin abubuwan da ka ji malamai sun faɗa ko kuma ka ji magana kadai ka je ka nemo mata dalilai na san rai kawai don ka cimma wata manufa da kake a kanta wannan bai halatta ba ana yin fatawa ne daidai da abin da ya daidai da addinin Allah mala ya ce fa yaqlubul qawla alladhi yuwafiqa gharaduhu sai ga mutum yana laliban zantuttukan da suke daidai da manufan shi wa gardin man yuhabihi da kuma manufan wanda yake so ko yake ganin kwarjinin shi faya amalu bihi wa yifti bihi kaga mutum na aiki da irin waɗannan guragun fatoyi gurɓatattu kuma yana ba da fatawa da su wa ya hakumu bihi wa ya hakumu ala aduwihi har ma ya hukunci da waɗannan fatoyi har ma ya hukunta abokin hamayyan shi ko magabcin shi ga waɗannan fatoyi waɗanda suke turguɗaɗɗu ne wanda ba su zauna a mazaunin da addinin musulunci yake zaunar da duk wata fatawa nagartacciya ba wa yaftihi bi diddihi sai ga malami yana ba da fatawa da kishiyar abin da yake daidai wa haza min afsaqil fusuqi ibn al-qayyim yace babu fasikancin da yafi wannan wa akbarul kaba'ir kuma yana daga cikin zinubai manya manya mutum ya rika bude baki yana bada fatwa ga abin da samsam wannan abin bai zo cikin littafin Allah ko sunnar annabi ba ba shi a cikin ijma'i kuma bai daidai da kiyasi sahihi ba haka kawai ya ɗibo magana ya faɗa wasu su yadda su ɗauka su yi aiki da abin da ya faɗa har su gina addininsu kuma su gina addinin wasu a kai duk mutumin da ya irin wannan gangancin ya irin wannan karambanin bar ganin kai malami ne malami ba annabi ba ne malami ba manzo ba ne ko malami ba mahalici ba ne shari'a ba naku ba ne ya ku malamai shari'a ta Allah ce shari'a addinin Allah ne yanda Allah kadai yake so a kawai za a yi shi za ku daina ganin abu kawai a bisa nazariyan kwakwalonku ku zo kawai ku yi tunani sai ku faɗa ko ku je ku yi nazari ku yi bincike wasu daga cikin malamai sun yi fatoyi waɗanda suke guragu ne marasa dalilai ku kwaso kawai ku zo ku faɗa wanda wannan ba daidai ba ne za mu zo mu tattauna dangane da wannan matsalar musamman bambancin fahimtoci da ke cikin mazahib me ake ce ma riba a malikiya me yasa 'yan shafi'iya suka ware wasu abu suka ce babu riba a cikinsu ko a hanaf ko hanabila duk waɗannan abubuwan za mu zo mu tattauna su ƙarshe ka sani allah maɗaukin sarki fan musulunci ya aiko annabi da shi ba mazahibul arba'a ba an gano wannan da kyau ku su mazhabobi ana aiki da su ne kaɗai don su taimaka maka wajen bin nasi idan mazhabobi suka hana ka bin nassi to ka zama ɓatacce ina fatan mun gano wannan da kyau idan fikihu ya hana ka fahimtar doron alkur'ani da sunnan annabi wannan bai zama fikihu ba an gano wannan da kyau ko ya zama dalal ya zama ɓata allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu babban malami abu suhaibin abdulaziz bin suhaib al-maliki a cikin littafin shi mai suna maqalat saniya fi kashfi dalalat al-firqat habashiyya a shafi na ɗari da uku malamin yake cewa laqad kasrat tasaulat fi hazil ayyam an hukum al-fatawa an hukum al-fatwa allati tarujuha firqatu ad-dalali almusammatu bil ahbash kun ga masu waɗannan fatoyi akan cewa riban banki ba riba ba ne masu cewa babu riba a naira da sauran maganganun da suke faɗa da a ce idan suka yi irin wannan katobaran da irin wannan taɓargazan suka sharo shakwakiyansu da za a je a same su a yi masu tambaya su kaɗai to da kowa ya huta an gano wannan da kyau ku ta ma in suka yi wannan zai zo ya tambayi malamin da ke kusa da shi ko ɗalibi ya tambayi malamin da yake karantar da shi ko mai fata wanda ya amince da shi to wannan shi ke haifar da ruɗani cikin al'umma an gano wannan da kyau ku shi ke haifar da matsaloli a cikin jama'a domin irin wannan ɗarkaniyan da waɗancan suke ɗurkowa cikin addini ba tare da bincike mai zurfi da nazarin da ya kamata ba shi sa mala yake cewa laqad kasratat tasaulat tambayoyi sun yawa fi hazil ayyam musamman a irin waɗannan lokuta da waɗannan kwanuka an hukumil fatwa dangane da hukuncin fatawan nan da allati tarujuha firqatu dalal wanda ƙungiyar ɓatattun nan suke ta kuzuzuta ta. almusammatu ƙungiyar da ake kira da al'ahabash wahiya jawaza akhzir ribal bunuk su waɗannan sun rubuta littattafai sun yada a ko'ina a duniya suna cewa riban banki to wannan halal ne ba su kaɗai ba akwai manya-manyan malaman musulunci a halus sunna wanda ƙafansu ta zame akan wannan matsala za mu zo mu ji su sannan za mu ɗibo fatoyin sai mu fatoyin raddi su kuma mu masa addu'a an gano wannan da kyau ko saboda babban malamin sunna ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi ya riga ya rubuta littafi wanda ya ladabtar da al'umma ladabi kyakkyawa dangane da al'amarin malamai yake cewa raf'ul malami anil a'immatil a'lami ɗauke zargi akan manyan malamai idan malami ya ba da fatawa fatawan ta zama ba daidai ba in ka zo sai ka warware fatawan cikin ladabi shi kuma ka yi mai addu'a ba shi ake maraddin ba maganan nashi fatawan tashi fahimtar tashi wannan ake maraddi a warware a bayyana ma al'umma ainihin yadda al'amari yake an fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan ribal ba albunuk shi suke kira da fa'ida dama annabi ya ce ƙarshen duniya za a kira riba ba da sunanta ba za a kira giya ba da sunanta ba za a kira zina ba da sunanta ba an fahimci wannan da kyau ku ƙarshen duniya abubuwan da za a koma ana kiraye-kirayen abubuwa kenan don a halattar da su ma'ala ya ce wasu ƙiradu ba'adul amwali bin riba kuma suna halattar da rancen kuɗi ta hanyar wani nau'i na riba bi hujjati anna hazihi dar daru kufurin cewansu ai duniya gaba ɗaya ba inda ake shari'a da littafin Allah garuruwan da mutane suke rayuwa a ciki garuruwa ne na kafirci wastadallu bi fatwa ba'dul ahnaf sai suka dauko fatawan wasu daga cikin malaman ahnaf suka makalkale akanta allazi nastadallu bi hadisin la asla lahu su waɗannan ahnaf sun dogara ne da wani hadisi wanda bai da asali suka ba da fatawa da shi wa huwa wannan hadisi shine la riba baina muslimin wa kafirun harbi babu riba tsakanin musulmi da kafirin yaƙi mun gane za ka iya ba kafirin yaƙi rancen dubu ɗaya in zai biya ka ya biya ka dubu da ɗari biyar mun gane amma shi in ya baka sai dai ka maida mai da dubu ɗaya ba ta yadda za ka yi mai ƙari sai dai shi ya ma ƙari kun gano wannan idan kuka kafa banki ku musulmi idan arna suka kawo ajiya to ku ba za ku ba su interest ba amma ku idan kuka kai ajiya bankunansu dole su su ba ku interest kun gano wannan ku shine babu riba tsakanin musulmi da kafirin yaki ita wannan fatawar abin da take cewa kenan to shine sai mala yake cewa wannan hadisi la asla lahu an gano wannan da kyau ku wa ilayka bayanu dhalik ga yanda malamai suka murkushe wannan riwayan tukuna an fahimci wannan da kyau ku kaga ba ruwan mu da waɗancan malamai yan hanafiya da suke wannan fatawar dalilin su zamu murkushe fatawan ita ma ta murkusu kenan so kuma sai a ce Allah ya ji gansu awwalan na farko mala yace alhadithu la asla lahu fi kutubil hadithi wani hadisi bai da asali ko isnadi lafiyayye bai da shi a cikin littattafan hadisi in aka ce zo ka nuna sha inda aka ruwaito shi ba ka iya kawo shi mun gano wannan da kyau ko saniyan na biyu mala ya ce alhadisu ruwiya mursalan shi wani hadisi an ji an lalubo mashi wani isnadi wanda isnadin mursali ne an makaholin an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka danganta ruwayan daga malam makhul zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thalisan na uku mala ya ce jumhuru ulama'ul hadithi mafi yawancin malaman hadisi qalu bi butulanil amali bil marasil sun ce bai halatta aiki da hadisi mursali ba qalahu an-nawawi fi at-taqrib al-imam an-nawawi ya fadi a cikin littafin shi at-taqrib wa huwa qawl al-imam muslim rahimahullahu ta'ala wannan fatawan al-imam muslim ne inda yake cewa al-mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbari laysa bi hujja da hadisin da yake mursali ne a wajenmu da kuma duk malamin da yake gogagge ne masani ne ƙwararre a cikin wannan harka na ilimin hadisi ya san hadisi mursale ba abin aiki da shi ba ne ka karanta littafin as-sahiha juz'in farko shafi na talatin na muhammad nasir din albani ya kawo wannan bayani bi iznillah hatta annal hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala har sai da ya kai babban malamin hadisi hafizul islam ibn hajar al-asqalani Allah madaukin sarki ya ji kanshi yana cewa annat tabi'i kaga tabi'i idza urifa annahu la yursalu an yi binciken tabi'in nan gaba da baya aka gano baya yin irsali illa an thiqatin sai ga wanda yake amintacce ne fa zahaba jumhurul muhaddithina mafi yawancin malamai suka tafi ila tawaqquf cewa za a yi tawakkufi ne dangane da ansar riwayan shi ai bi qabulil mursal ba za a karɓi mursalin ba ko da kuwa yana irsali ne daga tabi'i ɗan uwan shi kuma amintacce ba za a karɓa ba saboda ba tabi'in ake kallo ba hadisin annaba ake kallo mun gano wannan shi za suke cewa la tuqbalu riwayatul mubhami ba karɓan duk riwayan da ke da ibhami walau ubihima bi lafzi ta'adili ko da yin ibhamin da nuna cewa wanda aka koyan mutumin kirki ne shi wanda aka yi irsalin shi dan me ba za a faɗi sunan shi ba an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu rabi'an zancen su na hudu suke cewa annal imam aba hanifa wa sahibuhu imam muhammad shaybani rahimahumullahu ta'ala babban malami abu hanifa da al'imam muhammadin shaibani allah maɗaukin sarki ya gafarta masu a jaza lil musulmi dirhami bi dirhamaini suke cewa musulmi zai iya ba da bashin dirhami ɗaya in an tashi biyan shi a biya shi dirhami biyu musulmi zai iya ba da ajiyan dirhami ɗaya in ya je ansa ya ga wannan dirhamin ya haihu mun gano wannan da kyau ku ya je ta da time ta haihu ta karu shine interest suka ce ya halatta walam yujiza an yadfa al muslimu dirham dirhamaini shi kuma suka ce bai halatta musulmi a bashi dirhami daya in ya tashi maida ya maida dirhami bi ba bai halatta ba musulmi ajiyan dirhami ɗaya dirhamin ta haihu in ya tashi maidawa ya maida dirhami ɗaya da wasu 'yan mutsa matsaya kai ba suka ce in shine bai halatta ya haka ba amma shi ya halatta a mai haka shine salon bayanin da muka gabatar a baya an gano wannan da kyau ku allah madaukakin sarki ya taimake mu mala ya ce summa inna jimhurar ulama بما فيهم بعض الأحناف كالقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى sannan aka samu wasu daga cikin manya-manyan malamai shine jumhur mafi yawancin malamai daga cikin waɗannan mafi yawancin malaman akwai daga ciki malaman ahanaf kaman alƙali abu yusuf babban ɗalibin abu hanifa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu kada abtalo hazil fatwa sun nuna wannan fatawa ba daidai ba ne sun sa ƙafa sun hankaɗe ta wal amalu biha kuma suka ce aiki da wannan fatawa abu ne wanda yake lalatacce kuma abu ne wanda yake gurɓatacce bai halatta ga musulmi ya ɗauki wannan fatawa ya aiki da ita ba قال الإمام الأوزائي رحمهم الله تعالى قال الإمام الأوزائي رحمه الله تعالى babban malami al'imam al'auza'i Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi mu'akiban ala fatuwal imami abi hanifa ya faɗa yana mai cin gyaran ita wannan fatawa na al'imam abu hanifa fatawan da ke cewa arriba alaihi haramun ai alal muslimi ya ce riba musulmi ya bayar take haram amma musulmi ya karɓa to ba haram ba ne to sai shi al'imamul auza'i yake cin gyaran abu hanifa da cewa duk inda riba ta leƙo akan musulmi haramun ne ko ya bayar ko shi ya karɓa ba inda musulunci aka halattar wa musulmi ya mu'amala da riba fi ardil harbi wa ghairiha ita wannan riban a ƙasan da ake yaƙi da kafirai ne ko ko ƙasan da musulmi ne suke da rinjaye aka samu cewa akwai kafiran amana to bai halatta musulmi ya shiga kowane irin mu'amala ko yarjejeniya wanda ƙarshen riba zai iya shiga cikin dukiyan shi ko da wani irin suna aka kira wannan riban li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kada wada'a min riba ahalil jahiliya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya take riban jahiliya kaf ma adrakahu islam min dalik abinda musulunci ya riska inda ya halatta musulmi ya ansa dukiya ƙari a hannun kafire da sai qur'ani ya ce ƙarin da suka yi maku ku karɓa amma sai qur'ani ya ce falakum ru'usu amwalikum ku ansa tsuron kuɗinku abin da suka yi muku ƙari duk da mu'amalan kun ƙulla ne a lokacin da wannan dokan bata zo ba ƙila ma kafirai ne maguzawa ne mushirkai ne waɗanda ba musulmi ba ko ƙulla wannan mu'amalan da su to ku yi watsi da wannan riban da suka ba ku ba inda musulunci ya halattar da cin wannan jama'a kun gane wajahin da ko kai ba malami bane ka kalli wannan ayan ka san wancan fatawar na Abu Hanifa ba daidai bace jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wa kana awwalu riba wada'ahu riba ammihi al-Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu riba na farko wanda annabi ya sa kafa ya hankade ta ita ce riban da baffan shi Abbas yake ba da bashi da ruwa kuma yana ba waɗanda ba musulmi ba ne mafi yawa amma annabi ya ce ya sa ƙafa ya taushe ta ya sa ƙafa ya take ta ya sauke wannan al'amari na riba sau da kada wanda ya ƙara cin dukiya mai riba irin wannan ila an ƙala har zuwa inda yake cewa wa kada kanal muslimu يبايع الكافر في أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أزامنا النبي مسلمي ko musulmai sukan yi mu'amala da kafirai na siye da kuma saidawa cin bashi da ba da bashi ba da jingina da kuma ansan jingina fala yastahillu zalika ba inda annabi ya halattar da mu'amala da riba a tsakankaninsu jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku ba inda annabi ya ba riba dama ta kutso cikin jama'a face sai da ya sa kafa ya nike ta waɗannan bayanai baki ɗaya ga karanta kitabul um na al'imamu shafi'i jiz'i na bakwai shafi na 358 zuwa 359 ba ta inda malamai suka bar wannan fatawa ta shallako makarantan abu hanifa ta shigo cikin al'umma ba tare da sun daƙile ta ba sai da suka yi mata katanga suka daƙile ta suka nike ta dama da yake harka ne na ilimi mai yawa an rubuta to shine wannan abin ya ta yawo cikin musulmi malamai kuma saboda ƙarancin bincike kuma da bin abin da yake son ransu da abin da ke cikin zuciyan suke son su tabbatar sai su kwaso irin wannan abubuwan da bai tabbata ba su kwaso su gaya mutane kuma duniya jahilai sun yawa shi kuma jahilai so yake a gaya mai sarran shi kadai jama'a mun gano wannan da kyau ko akwai waɗanda na gaya muku ba waɗannan fatoyin su ne dalilansu ba akwai mutanen da sun tsaya ne a kan doron fahimtar mazhaba kaza domin idan ka ɗauko malikiya suna ce duk abin da ba abinci ba ba riba cikin shi duka duk abin da ba abinci ba in ma abinci ne zai iya daukan ajiya in ba zai dauki ajiya ba suka ce ba riba cikin shi yanzu misali ai kila idan ka dauko latas da lansir da karas da sauransu ai abinci ne ko ta wajen malikiya babu zakka saboda ba zai dauki ajiya ba an gane wannan wasu malaman suka ce ko zai dauki ajiya sai wanda za a iya auna shi da tiya da za mu tattauna waɗannan maganganu da kuma mu tattauna magana dangane da zinare da azurfa da dukiyan da aka ƙirƙiro aka zo da shi bayan zinare da azurfa wanda ake ce ma plus da sauran abubuwan da za su biyo baya bi iznillah jama'a kun gane wannan da kyau ko shi yasa idan baka san asalin mazahib din ba to su waɗanda suke kurun mazhabobin sai su zo sai su ci kasuwanka amma idan ka riga ka san mazahib din ka san usul din ka san qawaid din sannan kuma ka ƙware ka goge ka yi bincike dangane da abin da yake masadiru tashri'il islami almuttafaqu alaihi da kuma waɗanda yake almukhtalafun fiha to wannan zai taimaka maka wajen ka fahimta yanzu malikiya suna da wasu daga cikin abubuwan da suka karo wanda yake almukhtalaf ne malamai ba su ansa ba wannan yan gidan malikiya ne kadai an gane wannan in yi daidai da nassi za a karba in bai daidai da nasi ba za a aje saboda Allah madaukakin sarki bai aiko malaman malikiya ba annabi Muhammad ya aiko jama'a mun gano wannan da kyau ko annabi ya aiko ina fatan mun gane Allah bai aiko Shafi'iyya ko Ahnaf ko Hanabila ko Zahiriya mazhabobi sun fi 40 ba hudu bane ina fatan mun gano wannan da kyau ana abin da ya tabbata ne da nasi kadai an gane su waɗannan sun zo su taimaka ne wajen bin nasi ba wai kuma a ajin nassi a rike su ba ba inda aka faɗi wannan in kuma akwai inda aka faɗa ka ce a kawo ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani matsala ai babu jayayya in ka ce akwai inda aka faɗa sai mu ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin tare dan podio yana cewa duk inda hadisi ya inganta to ba a kiran wannan mazhabin wani dole ka jingina mazhabinka ka bi annabi ina fatan mun gano wannan da kyau dole ka jingine shi in ka jingina annabi ka bin mazabi ka zama kafiri ya ga daga san wannan saboda la ilaha illallahunka muhammadun rasulullahinka ta warware ya ga daga san wannan duk abin da ya zo daga annabi dole ka bi inda kai musulmi ne kuma kai ba ma guje ne to dauki abin da duk za ka bi wannan kuma ya rage naka Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wala kada بلغ أبو حنيفة ولقد بلغ أبو يوسف رحمه الله تعالى غاية الإنصاف حين خالف ما ذهب إليه أستاذه أبو حنيفة رحمه الله تعالى حقيقة أبو يوسف شي أبو يوسف ننفع na hannun dama ne cikin manyan almajiran abu hanifa gane wanda da kanshi abu hanifa ya faɗa shi ne wazirin shi mana shi yake tsarin ya zama khalifan shi bayan ya rasu don akwai lokacin da abu yusuf ya kwanta rashin lafiya abu hanifa ya je gaishe shi sanda ya ga irin yadda ciwon ya mai mummunan kamu sai abu hanifa ya fito hankalin shi a tashi sai ya zo a kofar gida cikin ɗalibai yana magana yana cewa kashi ko bai ji daɗin wannan al'amarin ba mutumin da yake sa ran in ya mutu ya gaje shi kuma shi ne yau zai mutu kafin shi hankali abu hannifa ya tashi to wasu daga cikin ɗalibai da suka ji wannan magana sai suka lallaba bayan abu yusuf ya warke sai suka kyankyasa mai ai ka ji ma abin da malu yake faɗi game da kai kuma me naka na zuwa wani makaranta cin da kai ka riga yanzu ka balaga ilimi har malam ma yana son in ka mutu ma to kai za ka gaje shi abu yusuf ya ce ya tabbata ya faɗo wanda ya ce to gasan girma ga ƙananan shekaru nan da nan kawai shi ma sai koma kawai ya nashi majalisun abu hanifa ya zauna yana karantarwa da ya kyallar ido a can haraban masallaci sai ya hango wata halka ita wannan halkan suna tare da mu ne aka ce ai malam abu yusuf ne shi ma ya nashi abin ai harka ce ta tawariya kawai ya yi tashi ci a'a abu yusuf nawa ka ce e ai ya ce shi ma yanzu ya zama malami ba ka ce in ka mutu shi zai gaje ka ba to ka yi tsawon rai saboda haka shi ya kosa an gada wanda na ku ya za a yi jira ai ina kawai yana kai shi abu hanifa ya ce abu yusuf ne ya zama malami ya ce ku je ku yi mai tambaya mutum ne yana da yadi sai kai matela a kan ya ɗinka mai to da aka ɗinko kayan sai aka zo sai bema wanda ya ba da ɗinkin daidai ba ba a mana ba a mai ɗinki yadda yake so ba to shin zai biya kudin ɗinkin kaga tela ya yi amfani da mai lokacin shi ya yi amfani da kayan aikin shi ya ɗinka amma bai ɗinka ma mai kaya yadda yake son a ɗinka mai ba to zai biya sai ce ma wanda ya aika duk ansan da ya baka ka ce ba haka ba ne sai ya tafi yana za sai ce ya sheikh indili fatawa ce mai tambayinka sai ya gaya mai abin da aka aiko shi da shi sai ce zai biya mana cin da ya aiki sai ce ba haka ba ne sai ce to ba zai biya ba cin da ba a yi mai ba ce ba haka ba ne kasar duk wanda ba malami ba yau za ka ji ya faɗi magana kwana biyu ko kwana uku ko sati biyu ko shekara ɗaya za ka ji ya zo ya warware ta in dai ba malami ba ne kasa kunni da kyau za ka ji ran nan an faɗi kaza yau kuma an me an faɗo ta dabanta ba iri ɗaya za a rika faɗi ba malami baya haka ina fatan mun gano wannan da kyau wanda ba malami ba shi ke tufka da warwara an fahimci wannan da kyau ko to sai ce ƙarya kake waye koka sai ce mala ya aiko ni sai abu yusuf ya ce ku tashi mu je gaba ɗaya sai aka kwashe makaranta aka zo aka zauna a halkan abu hanifa bayan da abu hanifa ya gama darasi duka sai abu yusuf ya ce indi su'al sai abu hanifa ya ce me tambayanka sai ta algawa ta malam mutum ne ya kai ɗinki sai ya tere ya ɗinka mai ɗinkin nan bayan da yake so ba shin zai biya sai abu hanifa ya ce in ya ɗinka daidai da wuyan shi ne shi telan to ba za a biya ba sau da ya nufin sace yadin ne in kuwa aka duba gaba ya ɗinka daidai da wuyan shi bane to kuskure aka samu za a biya shi sai ce algawa ta malar na tuba ya ce you are welcome mun gano wannan da kyau ku ai sarari mai ƙara gudun doki allah madaukin sarki ya samu dace wannan ta ƙaici abu yusuf kenan tun kafin abu yusuf ya kai wannan matsayin mahaifin shi ya rika tura shi kasuwa 'yan buhu yana zuwa dako abu hanifa ya je ya same shi ya ce algafta dattijo da allah ka bar yaron nan ya zo ya karatu muna sa ran haske nan gaba game da al'amarin shi ya ce to ba mu samun na cefa ne ana samun wahalar rayuwa ya ce a to wahalar rayuwa kuma ya juyi juyi ce wani lokaci za ka iya samun sassauci a rayuwa wani lokaci kuma rayuwa ya zama wani abu mun gane sai haƙuri shi ne maganin zaman duniya ya ce shi gaskiya ya ce ka bar shi nan gaba zai iya zama allah ya martaba shi kaga yana zama yana shan luz da faloj tare da wa sarakuna ya ce ɗan nawa ya ce na ya ce to shi kenan ka bar shi ya rika zuwa makaranta nawa yake samuwa na dako ya ce dirhami biyu ce kullum za a ba shi ya ce mala a haka ya ce ba matsala duk in ya zo karatu an tashi da yamma zan ba shi dirhami biyu ya baka na cefanen gobe ga dirhami biyu a fara daga yau ana nan sanda abu hanifa ya rasu abu yusuf ya koma ya zama shine babban malami a makarantar kuma ya zama shine shugaban alkalai rannan suna zaune suna shan askrim tare da sarki khalifa sai abu yusuf ya kyalkace da dariya sai khalifa ya ce algaba ta malar lafiya ya ce na tuna abin da mahaifina yake musantawa ne sanda malamina abu hanifa yake gaya mai game da ni yake cewa ba haka bai ce gashi ya ce me yake gaya ma ya ce ya banni in yi karatu wata rana zan kai matsayin da zan zauna da mai martaba sarki ko ya excellency gwamna ko commander in chief na ƙasa baki ɗaya muna ɗiban dina tare ya ce iko allah kuma gashi mun gano wannan da kyau ku to wannan abu yusuf ɗin kalli yadda yake da matsayi wajen abu hanifa kuma abu hanifa ne ya wancan fatawa ɗin amma kuma ya bi ta yake mutsike ta da dalili da kuma girmamawa shi ne cewa kada balaga abu yusuf rahimahullahu ta'ala ghayatul insafi ya kai matuƙa wajen yin adalci hatta khalafa ma zahaba ilaihi ustazuhu abu hanifa rahimahullahu ta'ala har sai da ya kai matuƙa wajen yin adalci ta hanyar saba mafatawan malamin shi abu hanifa wa wafakal imam auzai kuma ya mara mafatawan imam auzai baya ƙa'ilan inda yake cewa alƙaunu ma ƙalal auzai maganan auza'i ita ce daidai la yahillu haza wa la yajuzu abinda malami na Abu Hanifa ya faɗa wannan bai halatta ba kuma bai kamata musulmi ya aiki da ita ba na halattar ba a irin wannan yanayin mun gano wannan da kyau ko duk bayani ya zo cikin littafin al'ummu ta al'imamu shafi'i walakin aba yusuf rahimahullahu ta'ala iltamasa al'uzra li ustazihi shabu yusuf duk da ya saba mafatawan malamin shi ba tsiwa da rashin kunya yayi ba sai lalubo dalili ga malamin shi wa qala yace anna abu hanifa ahalla haza abu hanifa ya halatta wannan mu'amalan ne li'anna ba'dul mashikha mashikha saboda wasu daga cikin malamai haddasana an makahul sun ce mana makahul ya faɗa to bincike ya tabbatar da bata tabbata ba malam ya rasu bai san haka ba to ni kuma yanzu na gyara fatawan malam saboda haka wannan fatawa ba daidai ba ce wa zakara alqawl as-sabiq sai faɗi wancan magana da muka karanta a baya da ke nuna cewa ita wannan fatawa musulmi ya ba da dirhami a dawo mai dirhami da matsamutsai wannan bai halatta ba bashi ne ko ajiya ko jingina ko menene ina ba ta mun gano wannan da kyau bai halatta mutum ya baka jinginan mashin ka riga hawa ba ko ya baka jinginan hita na dafa ruwan zafi ka riga dafa ruwan zafi da sanyi ba ko ya baka jinginan ayon ka riga guga da shi ba saboda in ya tashi dawo maka da shi za a yi lissafin wannan hidiman da kai da wancan abin ne ka biya shi ko ko za ka ansha kudinka ne ka bashi kayan shi idan aka yi haka to ai ka amfana da dukiyan shi kuma wannan haramun ne ko da ya ce ya yadda ba don ba komai ne musulmi zai ce ai na yadda waye tabbata ba za ku zo ku ji ita wannan muguwar fatawa na haranta na halatta riban banki ko riba a naira za ku zo ku ji shi suna cewa in mutum ya yadda fa a dama da abin da ka yadda za ka yi kwallon ya hana da kyau ka yi to karuwa da mai neman ta duk sun yadda mun gano wannan ko ba su yadda ba to ya kace ya halatta aidi sun yadda jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kuma ita wannan fatuwa ita ce fatuwan turawan yamma zina alat taradi to ba zina ba ce haka ne fyaɗe shi ne zina a wajensu ko ba haka ba ne wannan fatuwa akwai gabanta a gaba za mu zo mu nike ta bi iznillah jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ku shi yasa ya zama wajibi al'umma su rika tsayawa suna fahimtar abin da za su ji da kunnunsu ko za su karanta a littafi su tsaya su binciken menene yake daidai zama daidai kuma yake tabbas abin da ba shirme ko hayaniya ko ɗarkaniya ba wanda dalili in yi biyo ta kan shi sai an nemo agajin karɓan shi jama'a an gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a lokaci ya ƙure mana kuma ga maganganu da fatoyin manyan malamai a gaba ba mu karanta su ba wannan bayanan da muka yi gaba ɗaya a matsayin shimfiɗa da sharan fage ne asalin maganin da muke son zamu yi a kan riban banki ko riban naira da duk waɗannan abubuwan ba mu zo kansu ba mai yiwa ƙila mun gama muƙaddima a karatu na gaba karatu na can gaba sai mu shiga cikin bayanan nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum